أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شدا قوتا أكو هجرة ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗai miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi Masalam shekara ta 2019. Satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 144 zuwa aya ta 145 a cikin suratu al'an'am a shafi na 147. a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya, muna fatan Allah ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da zama gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah ya samu yi kyakkyawan ƙarko, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسكا أهل لغير الله فإنه فإن أو فسقا فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وانا آية تازمنتو متعين واتو قارن حجة باين أن kore hujjojin da suka bayar na cewa kaza na cewa kaza abubuwan da suka haramta to sai aka je akan yadda za a ciro illar da ta sa aka haramta Allah subhanahu wataala wato ya bayyana ta kowace hanya babu gaskiya al'amari a ciki ma'ana ta hanyar hujja ta hankali an faɗi shin kasancewa shi namiji ne ko kasancewa shi mace ko ko abinda mahaifin nan matan suka ɗauka kaga nan babu hujja a hankalce mun fahimci wannan da kyau ko kuma da an ka ce an mashtamalat alaihi arhamul unsayni saboda shi hada hatta da dabbobi na farko dan da Allah ya halitta saboda su na farko ba mashtamalat alaihi arhamul unsayni bane amma saboda lokacin su ba na farkon bane Allah subhanahu har ma waɗanda illar za ta shafe su daga baya har su aka kawo sannan aka kawo zancen rago da tunkiya da akuya da kuma bunsuru saboda busu haramtar da su ba kamar da malaman tafsiri suka faɗa saboda duk a tattaro illolin ba za a bar musu wata kafa ba wadda za su samu wata hujja wadda za su faɗa. To yanzu da an yi wannan sai aka zo to yanzu gashi abin da ake ce ma wato albadid ma'ana yanzu an tashi ko al'intiqal an tashi zuwa ga nuna abinda wato ta hanyar wahayi ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar kenan kaga yana nuna a fakaice in ba wannan ba kenan abin nan ba haramun bane mun fahimci wannan ko kul ka ce da su mun yi bayanin cewa duk alkur'ani kul ta shafe shi amma nan saboda wani lokaci ana canza karfafa magana ko ko saboda intikari daga wata mas'ala zuwa mas'ala shi yasa ake cewa kul wanda kuma yana da yawa a cikin alkur'ani kul ka ce da su la ajidu ban samu ba ko ba haka ba shine ajidu wajada yajidu asluhu yawjidu aujidu sai aka shafe wawun malaman sarfa sun san wannan an gane ko kina an shahe fa'ul me ake ce mishi fa'ul fi'il a cikin wazn la ajidu ban samu ba an gane ko fi ma uhiya ilayya game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mini wahayi ashe ba a samun halak ba a samun haram sai ta hanyar wahayi babu wani wanda adda izini ya ce maka abu kaza halak ne ko ya ce ma abu kaza haram ne babu aya ta alqur'ani babu hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ba a yi istinbati ba aka ciro hukuncin malamai suka fahimce shi ta hanyar nasoshi wannan abin babu wanda adda izinin ya haramta ma shi ko ya halatta ma shi ina fata an fahimce ni fi ma uhiya ilayya muharraman an gane ko muharraman kinna abin da yake haramun a cikin abin da aka yi min wahayi nan waɗansu malamai sun kaddara ta'aman muharraman an gane ko waɗansu kuma malamai sun kaddara hayawanan muharraman duk ba matsala bace domin sun haramta wani abu wanda yake na noma ne kuma sun haramta wani abu wanda yake na dabbobi ne waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba kenan kana iya kaddartawa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman kenan hayawanan wa ta'aman muharrama domin domin in ka kaddara daya to ai ba ɗaya ne suka haramta ba ina fatan kun fahimce ni ko kuma ka ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya wato abin nan in an ce ta'aman ya shafi abinci wani lokaci hatta da dabbobi da za a ci kenan ana iya fita sai zama to ta'am shine mafi abin nan gamewa ala ta'imin akan mai ci an gane ko shine ta'im ya ta'amuhu wanda yake dandana shi ai ana cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ala ta'imin illa amma sai an kawo ya ta'amuhu saboda mi saboda ta'kidi kuma saboda a nuna ka hankalci lokacin da mutumin yake amfani ko cin abin wato ana kawo fi'ili mudari'i saboda a nuna abin yana nan yana abkuwa ko ko in ya wuce ka kalli halin yadda abin yake faruwa to dan haka ban same shi ba wanda yake haramun illa an yakuna maitatan nan muna da qira'a guda uku kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata akwai qira'a ta ibnu kathir da qira'a ta imamu hamza sun karanta illa an takuna maitatan kina an takuna ta'un tana nuna abin mace ne ko ba haka ba maitatan kuma tana nuna kana wagga naqisa ce tana buƙatar suna kenan sai ya zama toto mi illa an takuna al-ashiya domin za mu kaddara al-ashiya domin al-ashiya'u bi itibari ana iya maida shi matsayin mu'annas ina fata an fahimce ni illa an takuna al-ashiya maitatan a wannan kira'a kenan amma imamu ibnu amir da imamu abu ja'far sun ka karanta illa an takuna maitatun sai saman to kana ta mace kenan illa in wujida maitatun shikenan magana ta kari amma a qira'a ta imamu asim da qira'a ta imamu nafi' da qira'a ta imam abu amr ibn al-ala da qira'a ta imamu yaqub da ƙira'a ta Imam al-Kisa'i da ƙira'a ta Khalaf al-Ashir wanda shi Khalaf ɗaya ne daga cikin ruwatu daga Imam Hamza wanda lam yanfarid ba a samu wani harafi ba wanda yake banta da shi shi yasa mafi yawanci ƙira'a shi tare da ta Hamza take an gane ko to shi ko sai suka karanta illa an yakuna maitatan yakuna kamar alqur'ani da yake a hannunku to yakun kaga ya koma muzakkar illa an yakuna maitatan to yanya za mu yi da shi tunda muzakkar ne ta muannas ne sai mu ce illa an yakuna at-ta'amu maitatan domin at-ta'amu mu'annath ne abinda za a ci ko abinci ko kuma abinda aka noma ka huta ko illa an yakuna shay'u an gane ko maitatan sai in ya kasance wato abun da yake matacce ina fata an fahimta wannan saboda wani lokaci irin waɗannan qira'atin ana kawo shubha sai a ce to an ce kaza an ce kaza to yaya za a yi a yaren larabcin yana ɗaukar wannan ilimi ne mai zaman kansa an gane ko to amma in baka sani ba kada ka ce zaka bada amsa ko kuma ka rikice ka ce to ni dai ban san wannan ba to ka mayar da shi zuwa ga waɗanda za su iya bayani an fahimci wannan ko yaren larabci haka ɗabi'a shi take to illa an yakuna mai tatan sai in ya kasance mushi illa malamai sun kace istithna'i ne muttasil in an ce muttasil ana nufin jinsin abu ɗaya kenan illa an yakuna alhayawan maitatan ina fata an fahimce ni sai in ya kasance shi maitatan sai ya zamanto abin nan muttasilina domin da muharram da maitat wato abubuwa da suna zama daya hukuncin abin ce zai fada a kansa waɗansu malamai sun kace istisna'i munqati'i ne ai wa illa an yakuna maitatan sai in ya kasance maitatan wato abin da yake matacci mene bambanci tsakanin istisna'i muttasil da munqati ina bayani ne saboda ɗalibai su fahimci wannan idan muka ce qamal qaumu illa zaidan zaid shi daga cikin qaumu istisna muttasil ne in muka ce qamal qaumu illa himaran alhimaru bai daga cikin mutane domin ba jinsu su daya ba to kaga in mun ce istisna'i muttasili ne kenan fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin shi muharraman din nan illa an yakuna maitatan kenan illa an yakuna almuharram maitatan an gane ko wadansu malamai suka ce a'a shi muharram zati ne illa an yakuna shi ko kaunu kasancewa abu ai ba zati bane sai sun ce munqati'i ne to duk inda aka je dai aka kawo da kasancewa shi da abin dai ya kasance shi din ne karshe dai abin da ake bukata shine abin an tabbatar da cewa ya kasance mai ta tambatacce ne in ko bai zama tacce ko mushe ya zama to mi ya zama to haramun an gane ko to an ka ce mai ta tambatacce malaman usulul fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri suna da magana anan mai nan duk abin da yake matacce abin da yake matacce kala biyu ne akwai muharramun li zatihi akwai muharramun li arif in an ce muharramun li zatihi shine abin da aka haramta karan kansa misali yanzu in muka ɗauki abin nan masalan kare ko mu ce zaki masalan shi zakin ne aka haramta babu wata illa cikin zakin shi ne aka haramta shi amma yanzu idan misali muka ce sanuwa in ta mutu to kaga asalin ta halatta ne an gane ko amma wani abu ya gito a tsaware abinda bai gitowa duk da yake wani abu yanzu larabcin zamani in sun ce a tsaware suna nufin hali na tashin hankali wanda ake wani taro na gaugawa ko ko ana son mutane su shiga gidansu da gaugawa wannan abin da ya gito sai zama to wani abu da ya sa gito to don haka kada in an ce mai tatan duk abin da yake matacce ko muharramun li zatihi ko muharramun li aridin lil awarid wa tawari duka zai shiga ciki amma shi muharramun li zatihi bai halatta sai cikin halin lalura dan ba za a halatta maka ci naman zaki ba sai in kana cikin sai in kana cikin lalura ina fatan kun fahimce ni amma shi muharramun li arid halatta ne sai in wata illa ta gitta shi ma cikin halin lalura za a halatta maka shi akwai hadisi na ibnu abbas wanda ya tabbata cikin sahihi muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza dubigha al-ihab faqad tahur idan aka je mai fata shine al-ihab wani bai ce an ce al-jildu ba al-ihab gahab ba fata in aka je mai ta ta halatta kina yanzu idan sanuwa ta mutu ko kuma akuya ta mutu masana sai aka dauko fatar ta aka je mai ta ya halatta ayi amfani da ita to kaga wannan almaita am ne dun da fata tana daga ciki amma kuma hadisi yayi tafsirin wannan shi yasa dole in ka zo wajen karatu ya kamata ka dibe abubuwan da suke tafsirin shi bayan wannan akwai hadisi na Abdul Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ya zo cikin sunan Tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yace zakatul jalili zakatu ummi zakatu da zaluni yanka ba wancan zakatu ba da zalun na zakka idan aka yanke wato uwa an yanke dan da ke cikin cikinta ma'ana shine yankansa in ba ya fito da rai ba lokacin da aka fede ta za a iya yanka shi to kaga wannan hadisin ingantacce ne sai ya zama to kenan mai tatan nan banda aljaninu idza mata fi batni ummihi mun fahimci wannan da kyau yan uwa shi yasa imamu tirmidhi yace wa fil babi wannan hadisi na abu sa'id al-khudri akwai cikin wannan babi hadisin jabir ibn abdullah akwai hadisi na abu umama akwai hadisi na abu darda akwai hadisi na abu hurairah kaga cikin mustalahul hadisi nan kamar an baka hanyoyi wanda zaka je kai bincike ka gani waɗannan su ko turuq din ka hada su ka gani in hadisin ya inganta ko bai inganta ba abu na gaba kan maita hadisi na abdullahi ibn umar wanda yana cikin sunan ibn majah manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uhillat lakum maitatani an halatta muku abubuwa matattu guda biyu wadamani da kuma jini guda biyu fa ammal maitatani abubuwa guda biyu da suka matattu guda biyu ko mushe biyu falhutu shine wato kifi ko kihi ko wal jarad da kuma fara ko sun mutu ana cin mushe su wa amma daman abubuwa waɗanda suke jini guda biyu fal kabid wa tihal al kabid ita ce wato anta ko hanta waɗansu suna cewa hanta a wani yanki sannan kuma wa tihal da kuma abin da ake ce ma sefa wani wuri ana ce mata makaikaiciya wani san dai hausar da ake amfani da ita ba kenan kaga wannan sai ka fitar da waɗanga mai tatani illa an yakuna mai tatan takhsisi za a ci gaba da yi to wannan yake sa ɗalibai suna ba da fasawa wani lokaci da an zo an binciko wasu abubuwa sai kaga duk yadda kake son bayanin dole akwai abubuwan da suke da alaka da nasu ya kamata a ce ka kewaye sani da su saboda ka bada fatawa ingantatta cikakka amma ina ta tafiya na za a yi to illa an yakuna mai tatan sai in mushe ne akwai abubuwan da nafsi ya fitar waɗanda ana iya amfanuwa da su ko halaye au daman masfuhan ko ya kasance daman jini masfuhan wanda yake mai zuba an gane ko kalima ta addamu da larabci wato asalinta damyun damayun an gane ko akwai ya'un to amma larabawa a cikin yarensu suna da waɗansu kalmomi da suka shafe ma harafi na ƙarshe domin damayun fa'alun ne to in an shahe ya'un kina an shahe lamun ya koma fa'un kuma ba su kawo wani abu madadinta ba misali kamar kalima ya za ka yi ka gane abin nan ya'un ne asalinsa sai ka ce yadma sai ka yi ma'alif haka mai kamar ya'un domin in asalin shi ya'un ne za ka iske abin nan an ƙara alif ta yi kamar ya'un amma in wawun ne sai shi koma wajen wawun to daga cikin irin waɗannan kalimomin akwai kalima ta ghadin in an ce ghad ana nufin gobe aslihu gudu wato akwai akwai wawun wadda aka shafe wadda ba a kawo ta ba an gane ko ko ghadiyun sabani ne wajen su malaman lugha amma zance mafi inganci shi damiyun wato ya unce aka shafe akwai yadun yadun asalin su yadiyun domin wato in ka zo wajen jam'i aidihim kaga ya unta fito ina fata an fice ni akwai sadin shine mama asalin shi sadiyun akwai kuma kalmomin da aka shafe sai aka mayar musu da wata kalma kaga kamar idatun asluhu wi'datun sai aka kawo ta'un aka shafe ta'un da thiqatun asluhu withqa dan haka dai dam ya kamata ka san asalin kalma dan in ka ce wajen kamus wajen neman ta sai ka rasa inda zaka samu ta audam ko ya zamanto audaman ko ya zamanto jini masfuhan wanda yake mai zuba hadisi na Abdullahi ibn Umar da ya gabata ya faɗi akwai jini guda biyu al-kabid wa tihal su waɗannan an fitar da su ina fata an fince ni wannan jinin sun kasance suna amfani da shi wani lokaci an gane ko su shashe kai tsaye dabba in an yanka ta jinin da ya zuba sai su tara ƙwarya sai su zuba sai suna sha an gane ko wanda an ce yana ƙara ma mutum wato wani lokaci ya zamanto mai yajin rai bai da tausayi a zuciyarsa an gane ko wani lokaci kuma in sun yanka kafin su yanka dambar za su iya huda wani wuri daga cikin jikinta jinin yana fita sai su tara ƙwarya sai su sha shine wato alfasdu da fa'un da sadun da dalun sai su yi mata shaushawa don saboda su ɗibi jinin an gane ko to dai wannan jinin an haramta shi almasbub min alhayy abinda aka ciro daga mai rai lokacin da ake yanka shi koko lokacin yana da rai aka yi masa shaushawa don an amfani da shi kaga ana yanka ma aljanu ana yanka ma dodo da wane ne da wane ne da kayan shirka ina ba an fahimce ni to waɗannan mutanen suna da shi ba sai su ce a to ai kuna yin sallar layya ko ba haka ba kuma kuna yanka ma Allah jini ina fata an fahimce ni an gane ko ba a gane ba sai a ce a ba dai bane lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinin rago da ake yanka ko kayan yanka da ake yanka raƙuma da tsabunga wa jinin Allah subhanahu wataala bai amfanuwa da wannan jinin Allah bai cin nama kuma Allah bai shan jini domin Allah ba maye bane balle ya sha jini ku ne kuke da bukata zuwa wannan za ku yi yanka ne kuma ku ci naman kuma Allah ya ba ku lada mun fahimci wannan da kyau ko domin suna cewa misali masu bauta ma gumaka a kasashen gabacin duniya sace a to ai kuma kuna zuwa kuna kewayen wani daki kuma dakin ne kuke bauta ma a'a falyabudu rabb hadha albayt ubangijin dakin ne domin mutumin ba dakin yake bauta ma ba lokacin da yake a kasar su Allah ya bauta ma Allah Allah ya umurni a je shi yasa yayi mala'iku sun yi ma annabi Adamu sujada ko da mun ce sujada ce waccan saboda Allah ne ya umurnin ayi shi ko Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna dole sai mun fahimci wannan saboda irin wannan rayuwa da muke ciki ta yanzu masu nemo abin nan wato masfuhan wanda yake mai zuba akwai wani daga cikin shugaban musulmi da ake kira as-saffah a cikin daular abbasiyya sai su da suka ce kaji shugaban musulmi as-saffahu mai yawan zubar da jini A'a, as-saffahu nan wato daga safhu ne shine gefen dutsi inda ruwa suke zubowa. Yana da yawan kyauta, amma saboda suna son su zage musulmi suka ce mai yawan kisan mutane. Allah ya muna tsari. Audaman masfuhan ko ya kasance jini wanda yake masfuhan mai zuba mai gudu lokacin da aka yi yanka. To ayoyin da suke magana kan jini a cikin Alƙur'ani aya ne guda hudu. Guda tana cikin suratul Baqara, guda tana cikin suratul Ma'ida, guda tana cikin suratul Nahl. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أتكن سورة البقرة sannan kuma a cikin suratu al-ma'ida hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir ila akhir al-aya sannan kuma sai aya ta cikin suratul nahl an gane ko inda ma harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bih faman ittara ghayra baghin wala 'adin fa inna allaha ghafurur rahim cikin suratul nahl to waɗannan ayoyin sai wannan aya su kadai ne guda hudu to sai malamai suka ce wato suratul baqara madaniya ce suratul ma'ida madaniya ce haka ne ko ba haka ba muttafaqun alaihi babu sabani amma suratul nahli makkiya ce suratul an'am makkiya ce to da suratul an'am da suratul nahli wacce ce ta riga sauka to ba ra'ayi ne zaka kawo ba kawai kana zaune ka ce sura kaza ta riga yi waccan sai ka san tarihi ko ko sai kana da dalili a alqur'anance sai malamai suka ce suratu al'an'am ta rigai suratun na sauka. To, bine da dalilin ku malamai, saboda sai da dalili ake magana, suka ce muna da dalilai guda biyu. Dalili na farko, an gane ko, a cikin suratul an'am, Allah ya faɗa wa alallazina hadu haramna kullazi zufur, ya ba da labarin an haramta musu kullazi zufur. To, sai aka ce cikin suratul nahli, wa alallazina hadu haramna ma qasasna alaika min qabulu can gabani kenan ya nuna suratul an'am ita ce ta rige sauka mun fahimci wannan da kyau suka ce dalili na biyu ana a suratul an'am Allah ya ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay sai yaqulu alladhina ashraku da sannu mushrikai za su fada a cikin suratul nahl sai yace wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay mun fahimci wannan da kyau kun san magana ce wadda sai an tashi tsayi to sai malamai suke cewa anan kenan yanzu mun samu tabbacin cewa suratu al-an'am ta riga suratul nahl sauka to akwai wata ka'ida kuma wadda take tana da muhimmanci shi ne cewa shin a cikin surorin da suke madaniya tun da ‘yan an ce surori makiya ne an gane ko kenan tabbas suratul an'am ta riga suratul baqara sannan ta riga suratul ma'ida sauka tun da ita makiya ce kuma ta riga suratul nahl sauka to amma sai ta zo da wani abu wanda su sauran surorin ba zo shi ba can an ce dam dam dam a cikin an'am dai an ka ce masfuhan to kenan shin yanzu zamu watsar da shi daman masfuhan tunda waɗancan sun kawo addamu hurrimat alaikumul maitatu waddam an gane ko inna ma harrama alaikumul maitatu waddama to can bai kawo masfuhan ba to yanzu me ne hukuncin masfuh sannan me hukuncin dam sai malamai suka ce abin da ake cewa al mutlaq wal muqayyad shine cewa duk da yake suratul an'am ita ta fara sauka amma ita ta kwadi kowane irin jini ta kawo sifar shi to za a yi aiki da kaidin koda ita ta fara sauka dan ya kamata a ce damu yazo sannan a ce daman masfuhan to yanzu bayani ya gabaci waɗancan to dama saboda an taɓa baku bayani cikakke shi yasa yanzu za a ce ku koma zuwa ga wancan mun fahimci wannan wallahi wannan magana ce mai girma shi yasa malamai kadibi cikin usulul tafsir da littattafan tafsiri zaka ga al-mutlaq wal muqayyad da hukuncin sa ma'ana malamai suka ce yana da hali guda hudu a cikin shari'a ta musulunci al-mutlaq wal muqayyad ittihadul hukm was sabab ya zamanto da hukuncin da sababin da sun zamanto daya kamar yanzu ayoyin jini hukuncin da sababin duk guda ne haramci ne an haramta jini kenan hukum din shine haramtawa sababin kuma shine jinin to kenan yanzu sai ai aiki da shi a ce daman masfuhan bakara da sauran surorin da bai zo ba akwai hali na biyu malamai sun kace ittihadu sabab ya zama to sababin an gane ko ittihadul hukm duna sabab hukunci ya zama to daya amma sababin ba ɗaya bane an gane ko yanzu misali idan mutum ya kashe mutum akan kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina kaga na an ce sai an yantar da baiwa da take mai imani wajen rantsuwa sai an ka ce fa tahriru raqaba la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ba ce mu'mina ba kai hankali alaran ba to kuma ta wajen zihari sai an ka ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا بأتي مؤمنا با to kaga wato hukuncin guda ne amma sababin ba ɗaya bane dan wancan sababin shi kisa ne na kuskure wancan kuma sababin shi rantsuwa wancan sababin shi zuhari ne jamhurin malamai sun tafi cewa mu'minatin nan sai an ƙara kinan ba a yantar da baiwa sai mi sai mu'mina kamar yadda zuciya hadisi a tiqa fa innaha mu'mina hanafiya su sun saba sun ce a ko ba mu'mina ba ana iya yantarwa ina fata an fahimce ni saboda wato abin nan ya ya saba sababin ya saba amma wajen qatlul khata wannan dukkan shi tunda alqur'ani ya zo da shi dole sai ita to kashi na uku sai ittihadu sabab ya zama to sababin ya zan daya amma hukumin hukuncin ya bambanta ya zamu yi mu gane wannan lokacin da an kace mutum in yayi zihari an gane ko alladina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur walladina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin an tadabu ya min qabli an yatamassa ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا تو فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا بأتي من قبل أن يتماسا با ga hukuncin sababin daya amma hukuncin ya bayyana shi yasa wadansu malamai suka ta cewa tun da dai min qabli an yatamasa min qabli an yatamasa to shi ma itsamin nan min qabli an yatamasa ina fata an fahimce ni wato sababin da yasa aka kawo wannan hukuncin shine mi shine zihari haka wajen rantsuwa da aka ce la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum to aw kiswatuhum shin min awsati ma tut'imuna ahlikum wato ma tuksuna ahlikum aw tahriru raqaba to shi ko za a yi kaidin shi kada ina fata an fahimce ni tunda shi wajen in mutun yayi rantsuwa an ce it'amu asharati masakin ka ciyar da miskini guda goma min ausati ma tut'imun ahlikum na daga matsakaici in ji wadansu malamai wasu malamai an suka ce mafifici qala ausatuhum wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay udulan khiyara mafi kyau in ji wadansu malamai to shi ma au kiswatuhum zaka ciyar zaka tufatar da su min ausati ma, ma tuksuna ahlikum ko kaga to kaga nan malamai suka ce to ittahada sababu al-hukm mukhtalif suka ce nan ma za a yi kaidin sa sai na ƙarshe ikhtilafu sabab wal hukm wanda da yawan malamai ba su aiki da shi ba shine kamar mutum in yayi sata an ce za a yanke wato daidai ku'i tafin hannu na dama to wajen alwalla kuma sai aka ce ni an gane ko wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma ai an sake shi ba a faɗi daga ina ba to shi ko wajen alwalla sai aka ce ni ila al marafiq to yanzu in muka tashi yanka hannan kaga alwalla daban ina fata an fahimce ni sarika daban hukuncin su kuma daban idan kaga wannan ba za a hada shi ba to shi yasa dalibin ilimi idan yana fahimtar waɗannan saboda muna yin wannan ne saboda wato wayewar lokacin da fatawa za ta zo ma wani zai jarraba ka ne da gangan ko ko za a kama hukunci ka bada fatawa waɗanda dole yana buƙatar dogon bincike kai kuma baka yi binciken ba kuma tana yiwa ba za ka mayar da shi ga waɗanda za su iya baka fatawa ba kawai sai a je a yi ta bankaura wannan shi yasa kuke jin wani lokaci ana samun saɓani to wannan shine daman masfuhan shi ya kawo mu ga wannan saboda na an ce masfuhan can wurin ba a ce masfuhan ba to sai na ƙarshe malamai suka ce to wannan wa in ya zamanto kaidi guda ne in an ka samu kaidi biyu suna jan shi to shi ba wannan sai an dibi hukunci kamar rantsuwa da aka zo aka ce an gane ko za a yantar da baiwa sai aka ce fa tahriru raqaba an gane ko sannan wajen zihari sai aka ce fa tahriru raqaba ina fata an fahimce ni an zo an ce za a yi mutlaq fa tahriru raqabatin ko a cikin zihari aka ce fa tahriru raqaba da aka zo wajen azumi da aka zo wajen azumi aka ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tutahimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba to it'amu asharati masakin min awsati wa to tahriru raqaba ran ko aka ce ka yantar da shikenan mutlaq an sake shi wajen zihari da aka zo sai aka sake shi ina fata an fahimce ni amma da aka zo fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tashkurun wajen rantsuwa da an ka zo wajen azumi sai aka dauke shi ni sai aka dauke shi kwana uku amma ba a ce jere ba ba a ce karaba su ba da aka zo wajen zihari sai aka ce shahrayn mutatabi'aini min qabli an yatamassa mutatabi'aini suna bin juna da aka zo wajen tamattu'i sai aka rarrabe aka ce dole sai an rarraba fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to yanzu anan shi wanga an ce sai an yi shi jere na bihari wannan kuma sai an ce sai an rarraba shi to shi ko na rantsuwa sai aka bar shi sake shin za mu rarraba shi ne ko ko za mu yi shi jere sai malamai suka ce mu kalli wanne ne yafi kusa rantsuwa ta fi kusa da zihari don zihari kusan rantsuwa yake sai suka ce to a ɗauke shi matsayin mota tabi aini shine abin da aka fi karkata zuwa gare shi ina fata an fahimce ni to amma akwai lokacin da yan aka ɗauka sai a rasa wanda za a danganta shi zuwa gare shi misali wajen zihari an ka ce mota tabi aini kaga sai an yi shi jere wajen tamattu'i sai aka ce a rarraba fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wajen kuma azumin ramkon wata ramadan sai aka ce ni sai aka ce wa alal ladhi wato fa'iddatun min ayyamin ukhra amma ba a ce ka rarrabe shi ba ba a ce ka gama ka game shi ba to kaga bai kusa da azumin tamattu'i kuma bai kusa da azumin zihari sai dai malamai suka ce mafi inganci ka gaggauta ko da baka yi shi jere ba ka gaggauta biyan abin da ake biyan ka na farilla ina fata an fahimce duk da lokacin yana da tsawo to kaga wannan shi dai ne abinda audaman masuha za ta kawo muna dole yana da kyau ɗalibin ilmiya san irin waɗannan saboda mun ji yanzu kowa ma bai jin tsoron ba da fatawa shi ne matsalar harkar kai ko akwai abubuwan da dole ma binciken ma ana son sai an yi bincike mai yawa da fatan dai sauran 'yan uwa sun fahimta illa an yakuna maitatan aw dawm masfuhan aw lahma khinzirin ko ko in ya kasance lahma khinzir naman alade an gane ko naman alade ko lahma khinzir to sai malamai suka ce to menene hukuncin kitsan alade domin alqur'ani ya ce lahma khinzir naman alade wato duk malamai sun yi ittifaki cewa kitsen alade haramun ne to amma kuma dalilin da yasa zan haramun na aka yi sabani su malaman jamhur sun tafi cewa kiyasin naman za a yi akan kitse domin shi kitsen daga naman ya fito su ko bahiriya da aka tambayi abin nan ibnu hazm da ya rasa yadda zai yi yana neman mafita saboda su musu yarda da ai kiyasi ba to su ko jamhur sun ce kiyasi sai ce a'a da an ka ce aulah makhinzirin an gane ko fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah tace to fa lahma khinzirin fa innahu damiri shina komawa ne zuwa ga al khinzir ba yana komawa ne zuwa ga lahab ba fa innahu rijsun shi al khinziru rijsun ne su ko jamu suka ce a fa inna lahma al khinzir rijsun to ga kaida ta larabci da kyau ku fahimta da kyau da mudafun da mudafun ilaihi in damiri yazo kashi 95 cikin 100 yana komawa zuwa ga mudafun ilaihi in nace ja'a ibnuka kai ne ka zo ko ɗanka? Eh? Ɗanka ya zo mana, ba a ce kai ne ka zo. To da an ka ce lahma khinzirin fa innahu zai koma zuwa ga laham kashi tis'in da tara. Duk da yake nadiran yana zuwa, domin a cikin suratu ghafir Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa inda Fir'auna ya ce, Ya hama nubli ya hama nubnu li sarhan la abli ablughu asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu kadiba wa inni la adunnuhu ay Musa bai kuma zuwa ga Allah ba amma wannan nadir ne a cikin yaren larabci to kaga Ibn Hazm sai ya nemi bukan shi mafita wannan mafita ba za ta fitar da shi ba ina fatan kun fahimce ni ala ayyati hal dai sai aka ce mai to yanzu wannan kamar an bashi dama ne amma dai zance mafi inganci ya fita akan tsari domin bai yarda kiyasi ba mun yi bayanin mazhabar zahiriya a aya ta 50 in attabi'u illa ma yuha ilayya cikin suratul an'am ba za mu tsawaita bayani akan ta ba sai dai a nan da an kace to wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada aya ta ce wallazina yarmuna almuhsanat wadanda suke zargi ko jifar mata almuhsanat wadanda suke al'afifat kamammi to na aya ta kawo daya namiji ya tuhumci mace da zina ko ba haka ba to amma aya bata kawo mace ta zargi namiji ba kuma aya bata kawo mace ta zargi mace ba kuma aya bata kawo namiji ya zargi namiji ba kai ko baka yarda da kiyasi ba to kawo muna ayar da ta kawo muna wannan hukunci sai ibnu hazm yayin shiru yace wa malamai a babu matsala ai wannan abin da ake nufi da shi shine wallazina yarmuna almuhsanat ai wallazina yarmuna alfuruj almuhsanat nan wato sifa ce ta alfarji kenan kenan shi ko farji kaga namiji yana da farji mace tana da farji kenan duk inda yazo ya kama sai an kace to innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati shine al ghafilati al mu'minati shi ma farji ghafilati al mu'minati ne ina fata an fice an gane ko duk da yake a balaga ana cewa utliqal juz'u wa urida bihi kullu amma hadha ba'id jiddan ba a siffanta farji da aql da muhsanatul gafilatul mu'minat a ce farji mu'min mai imani ina fatan kun fahimce ni to dan haka ne wannan mazhaba ta zahiriya za ku ga ɗaliban ilimi musamman waɗanda suke suna dan bincike sai ga sun ce sun zabura sun ce a ai kaza kaza kaza kaza a zance mafi inganci an yi kiyasin laham akan wato ash-shahm laham saboda mi saboda daga gare shi yake fitowa shi yasa in mutun yayi rantsuwa yace bazan ci nama ba yace na rantsi da Allah bazan ci nama ba sai ci kitse babu wani abu akan shi amma in mutun yace ya rantsi ba zai ci kitse ba sai ci nama wanda a tare da kitse yayin ci shi don kowa ta kama shi saboda wancan daga wancan yake fitowa to don haka allahmu a ammu min shahab wannan ka'ida ce dole ɗaliban ilimi sai sun fahimce ta ina fata an fahimce ni ala ayyati hal dai illa an yakuna maitatan sai kun yi hakuri wanga aya ina ganin hukumce hukumcen a cikin ta na fiqhu Allah dai sai iyakar su amma dai zamu kawo waɗanda muke ganin akwai buƙatuwa zuwa gare su ga ɗalibin ilimi sosai au daban masfuhan au lahma khinzirin fa innahu shi kaf waɗansu malamai suka ce abinda ake nuhi wato fa innahu shi lahma khinjir domin shine aqrabu mazkur waɗansu malamai suka ce a'a fa innahu rijsun shi almaitatu rijsun ne addam rijsun ne lahma khinjir rijsun ne kina almazkur kuma dukkan waɗannan rijsun ne domin arrijis shine abinda yake kazamta mushe kuma kazamta ne lahma khinjir kazamta ne addam kazamta ne duk da yake kazamta kala biyu ce akwai hissiya akwai alma'anawiyya an gane ko dole sai mun fahimci wannan ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amim hada nan najasa ce ma'anawiyya dan ba ana nufin in ka gaisa da kafiri ba sai ka je ka sake yin wanka ko alwala ina fatan kun fahimce ni to amma waɗannan su wato lalle tabbas najasa ne dan haka jini a matsayin najasa yake ina fata an fahimce ni kuma mushi a matsayin najasa yake alade ma a matsayin najasa yake fa innahu rijsun shi najasa ne ko guda uku din da sun ka gabata ko kuma shi na karshe din duk dai a karshe dai hukuncin su zai zama to daya domin illa da za su haramta su ita za su sa ai kiyasin wancan zuwa ga wancan kazamta ne abu ne wanda yake bai halatta ba fa innahu rijsun shi kazamta ne to me yasa aka haramtar da shi an kace saboda yana matsayin kazamta to shi yasa watsansu waɗanda suke so su ci nama alade so su ce a ai alade ba haramun bane tsarki ne da shi koko najasa ce ma'anawiya koko ba muharramun li zatihi bane to binciken da malamai suka yi ka bincika ka duba akwai littafi da hay'atul i'jaz ilmi fil qur'an was sunna ta kasar saudiya da ke rabi'atul alam al islami sun yi bincike akan shi alade da naman sa a ilmance sai suka kawo dalilai suka ce na farko bincike ya tabbatar da cewa alade shi kan shi ɗin najasa ne yana ɗauke da cutoci waɗanda Allah ya san iyakarsu. Yana da kyau abin nan mutum ya rinka cire waɗannan ababen kahin ya aza lokacin tafsiri. Shi alade kan shi matsayin najasa yake. Abu na biyu kuma yana iya haddasa ma ɗan adam waɗansu abubuwa waɗanda ba waɗannan ɗin bayan. Bayan kasancewa shi najasa ne sannan kuma yana cin najasa. Ko bai cin najasa? ta karu ya akulul jalala wan najasa aljalala shine kamar abin da yake datti ko abin da yake kazanta sannan kuma dalilai sun nuna alada yana iya cin ma abin da yake mai rai yanzu idan aka aje jinjiri ko yaro in ba ya anniya ba in yazo ya same shi zai cinye shi kenan kaga ya koma daga minas siba kamar abubuwa masu dagi daga cikin illolin da suka sa aka haramta shi kenan abinda malamai suka yi bayani an gane ko sannan kuma malamai suka ce saboda yurisu diyasa yana gadar da rashin kishi shine addiyafatu da sa'un ne ko addaitu da youth an gane ko da youth ismul fa'il ne da youth kuma in an yi shadda shine sifal mushabbaha abin ya tabbata akan mutum Allah shi mu tsari an gane ko min dasa ya disu idan ya kasance mutum wanda bai da kishin matarsa bai da kishin ƴan uwansa to saboda yawancin alade mutum na iya samun wannan matsala wannan shi yasa ko ga turai yanzu suna da irin wannan matsala mutum bai da kishin matarsa sannan kuma alade bai jin kunya ya tara da matarsa har gaban mutane ko ba haka nan bane gaban mutane ma a ko ina yana iyawa to idan kana cin yana wannan namun cin sa wato bincike ne wanda ma ilimin ta suke yana iyawa ya zama to gaskiya ne ya zama to ba gaskiya ba amma ana ganin tasirin shi a rayuwar waɗanda suke cin naman alade na farko akwai rashin kunya tare da su yanzu in ka duba nan kasashen gwari kasashen gwarawa da ake cin shi mutum zaka iske arna ba su jin kunya su su nemi mata su gaban ƴaƴansu koko da rana ana ji sannan kuma shi aladai cin shi yana sa mutum ya zama to bai da kishi so kuma turawa suna cin sa shi yasa wani dan Afirka da ya je a kasar Belgique Belgique ko ya je sayan motoci sai wani bature ya zo ya masa magana ya ce mata ta ce ta ganka ta ga ka burge ta sai ta ce tana son ita abin da ɗaya take so duniya ka yi kwanciya da ita ina son in ka amince a abin da ka faɗi ko nawa za a biya ka mutumin shi ba abin da ya sha mishi ka yace to ayi ciniki aka yi ciniki aka faɗi abin da za ba shi yace su je hotel ya je biya mata bukata aka ba shi kuɗi shi mutumin shi ya ba shi kuɗi mijin ya biya aka yi lalata da matarsa saboda tasirin cin wannan dabba kaka to sannan kuma akwai rashin kunya yanzu turai akwai wuraren da ake zina kai tsaye mutum ya je ya kallo suna kiranta alhalaka aljima'iyya ba aljama'iyya ba halaka a kewaye aljima'iyya ta jima'i aljama'iyya ta jama'a mutum ya je yana lalata da mace mutane su zo da salula suna ɗauka saboda cin wannan dabbar ya haifar musu da wannan bala'i to don haka shi ne abin da ake son yanzu abubuwan da ake son su yaɗu a kasashenmu ina fata an fahimce ni yanzu bariki za ta baka dama mutum ya zo yana fira da yarka babu wani abu haka ba su kuɗi su je su shagiya su yi wane ne su yi wane ne su yi wane da sunan bariki to in suka fara cin nama alade kaga an yi gaba in suka kama da dokokin kasashen turawa kaga sun halakar da mu gaba ɗaya Allah shi mu da tsari fa innahu rijsun dai shi dai kazamta ne aw fisqan an gane ko malaman luga suka ce ana akwai matsala rijsun kuma aw fisqan ya kamata a ce aw fisqun tunda ma'atufi ne akan sa ina fatan kun fahimta ai ya kamata a ce au fisqan sai malamai suka ce a'a babu matsala shi fisqan din nan illa an yakuna kenan illa alkauna illa harful istithna'i alkauna masdar ne wanda yake na an yi istithna'in sa ina fata an fahimce ni sai zaman to au fisqan ma'tufi ne akan wato illa wancan domin al'afu alal mansub mansub kada ka je dan mai binciken karatun na hauka samun ma alqur'ani kuskure in kai haka ka samu matsala mun fahimci wannan shine dalilin da yasa aka yi au fisqan ko ko ya kasance abu ne wanda yake na fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala, au tana da ma'ana guda uku tashin farko, ka ji au sai ka yi tsaye ka rasa yadda za ka yi. Malamai suka ce au, akwai au wadda ake kira mani atu jam'in wa khuluwi, rike da kyau, mani atu jam'in in ta zo za ta hana a haɗa, aljamu ba shi ne a haɗa abu biyu ba, to wa khuluwin kuma ta hana a bar su duka, kenan ba za a haɗa su ba, kuma ba za a bar su duka shi ne alkhulu abu ya wofinta ya za mu gane wannan bari mu ba da ayat cikin qur'ani ka dan qur'ani ne ce kai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratul a'raf an gane ko kafirai suke cewa Allah ya ce wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah afidu alaina min alma' ko dan ba mu ko ruwa ko ba haka ba aw mimma razaqakumullah ko abinda Allah subhanahu wataala an tada ku kaga ko a ba su ruwa ko wani abu amma ba za a hada musu biyu ba kenan kaga mani atu jam'in ta hana a hada mimma razaqakumullah da ruwa an gane ko amma kuma ba ta yadda ba a ce ba a bada kuɗi daga cikin su ba kenan ɗaya daga cikin su suke ne ba sai zaman to mani atu jam'in da khuluwin ta biyu au in baka sani ba ka sani an gane ko malamai suka ce to au ta biyu akwai mani atu khuluwin almujawwizatu liljam'i mani atu khuluwin za ta hana awufinta an gane ko ba ta yarda ba duka gaba ɗaya a bar su amma almujawwizatu liljam ta halatta hada abubuwa guda biyu Allah ce fatawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun kaga sahirun aw majnun shi fir'auna bai yarda ba a ce annabi Musa gaba ɗaya ba sahir bane ba majnun bane sai dai imma ko dai a ce almujawwizatu lil jam' ko dai a ce sahirun ne ko a ce majnunun ne ko a ce sahirun wa majnun amma fir'auna a ce mai duka bai yi kirkin wannan kaga ba zai yarda da wannan ba ina fata an fince ni sai ta karshe wanda suke kira mani'atu jam'in an gane ko wanda ta hana a hada su amma almujawwizatu lil khulu tana halatta ma dukkan abin nan kabar su wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun bayatan aw hum qa'iluna kaga da daddare koko suna bacci an gane ko baccin kailula to kuma yana yiwa ba cikin wannan lokacin azaba za ta iya zuwa ba kenan ba dole bane a hada su ana iya barin su akwai wanda kuma in ta zo to tana nufin duka a hada su an gane ko wala tuti' minhum athiman aw kafura kaga wala tuti' minhum athiman wa kafura ina fata an fahimce ni ta yarda a hada su amma bai tarda ba a ce duka za a kore su wannan au kenan kadiba cikin atfun nafq da kuma muhlil labibi an kutubil a'arib na ibn hisham al-ansari ka fahimce ta dan saboda ka san wacce ce daga cikin su kaga cikin ma'ana uku in guda ka bayar wata rana sai ka samu matsala uzran aw nuzra ka ce alqur'ani uzran yanke uzuri ne aw nuzran ko ko gargadi ne alhali qur'ani kuma yanke uzuri ne kuma gargadi ne wala tuti minhum asiman aw kafura kakka bi asiman mai yawan zunubi mai aikata zunubi aw kafuran da kuma kafiri domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zabi aka bashi ba ya dauki ɗaya daga cikin su in duk ya watsar da su mun fahimci wannan wani zai ce to wannan karatun me amfani shi to kaji amfani shi fa innahu rijsun aw fisqan koko abu ne na fasikanci uhilla li ghairi llahi bih wanda yake an ambaci sunan wani Allah daga murya shine al ihlal li ghairi llahi ga wani Allah bihi da shi an gane ko domin al hilal shine wata larabawa sun kasance idan suka ga wata suna daga murya ai kuwa a ji daɗi to sai aka samu ganin wato daga murya ko da ba ta ganin wata ba sai a ɗauke ta al ihlal raf'u sawt inda dhabh anan shine abin da ake nufi a cikin alqur'ani gaba daya suratul baqara sai aka ce wato uhilla bihi li ghairillah amma a cikin suratul an'am da cikin suratul ma'ida da cikin suratul nahl sai anka ce uhilla li ghairillah bih sai ka rike wannan kai a matsayin ka mai hadda alqur'ani sai malamai suka to menene hikimar sauran surorin banda bakara an gabatar da uhilla li ghairillah bih amma a cikin suratul baqara sai aka ce uhilla bihi li ghairillah sai suka ce waɗannan surorin sun zo akan ba bayanin al'ada bane amma waccan suratul baqara ta zo ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun inna ma harrama alaykumul maytata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah saboda tana bayanin al'ada ce ta jahilai sai ta gabatar da bihi din nan abinda suke kiran wani Allah da shi sannan kuma don a nuna muku ku musulmi in sun gabatar da bihi li ghayrillah ku ya kamata ku gabatar da sunan Allah ina fata an fahimce ni duk da yake ba wai ana nufin ku gabatar da sunan Allah ba sannan ku kawo wani abu a'a ku gabatar da sunan Allah wajen yanka kafin ku yi yanka dan ka wuri ce a to kaji an ce wai a gabatar da sunan Allah to me za a kawa baya a'a ba a ka komi baya fa innahu rijsun aw fisqan abgane ko koko daga cikin abubuwan da suke haramun uhilla li ghairi llahi bi abu ne na fasikanci wanda haramun ne saboda an ambaci sunan wani Allah ya ambaci sunan wani Allah bai halatta ba dan haka abincin boka yankan nan na boka ka san mutane suna suna jiran boka shi yanka ya ba su haram uhilla li ghairi llahi be kayan shirka ne ina fata an fahimci ni ko mallan boka wanda shi malamin malami na boka boka ne shi ma haramun ne amma mutane ba ruwan su sai su ya kawo ya babu wata matsala babu matsala ranar tashi alƙiyama za ka yi bayani gaban Allah Allah shi muna tsari da irin wannan fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi be to wannan aya ta kawo abubuwa guda hudu nan kuma akwai wata ƙadiyar da take mai muhimmanci kafin lokaci ya muna halinsa shi ne yanzu akwai abubuwan da aka haramta nan aya ta kawo abubuwa guda hudu ƙulla a jiru fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan daya aw daman masfuhan biyu aw lahma khinzirin uku an gane ko fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bih hudu to kuma a cikin shari'a abubuwa suna da yawa kuma an ce waɗannan la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu akwai magana ko babu sai malamai suka ce to wannan sura makkiya ce daga baya an gane ko sai aka ƙara waɗansu abubuwa shine malamai suka cewa ziyadatun alan nassi in an ƙara wani abu akan nassi saboda lokacin ya bambanta ba tufka da walwala bane aka yi ina fatan kuna fahimta ta a'a can da a makka wannan lokaci babu abin da an kasafkar haramun daga baya kuma sai aka ƙara wani abu kenan ƙari akan nassi in ji jamhurin malamai suka ce a'a ba nasku bane ina fata an fahimce ni wato idafa ce wa ziyadatun wa taqrir tabbatarwa ne da kuma ƙari wani akan wani abu bayan wannan ahnaf suka tafi cewa a naskhun ne shi yasa su suna ganin duk in an kai ziyada akan nassi naskhu ne su a wajen su kaga wannan zai sa a samu sabani sai dai malamai suka ce shi naskhu din nan wannan a wajen wannan aya da an kace qul la ajidu fi ma uhi ilayya muharraman ba an ce an shafe su ba ina fata an fahimce ni jamhur sun ce ba a shafe ba ko da mun tafi cewa a wajen hanafiya sun tafi cewa an shafe to an sake mayar da su dan mi don a bakara ya kawo su inna ma harrama alaikumul maytata wad dama wal lahmal khinziri kaga ya sake dawowa da su harrimat alaikumul maytatu wad damu wal lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bi amma ida an sake dawowa da su to menene matsala din kuma mun ce an'am ta riga nahal kuma cikin nahal ma an kawo inna ma harrama alaikumul maytata wad dama wal lahmal khinziri kenan yanzu an sake dawo da su kuma aka ƙara wadansu abubuwa shikenan babu wata matsala mun fahimci wannan da kyau saboda matsaloli ne wallahi sai dai hakuri amma malamai suka ce waɗansu malamai suka ce akwai hadisi na ubada ɗan samit wanda ziyara ce ta wato akan nassi suna bada misali akan shi ya zo a cikin sahih muslim inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ko ba haka ba wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila to aw yaj'al Allahu lahunna sabila to ja'al Allahu lahunna sabila gashi nan khudu anni qad ja'al Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa nafyu sana saurayi da saurayi in sun yi zina jildu mi'atin kaga an tashi da wancan hukunci an gane ko za a yi bulala ɗari wa nafyu sana za a wato ɗaure shi ko a fitar da shi daga gari shekara ɗaya mace aka ce in akwai dama saboda kada a kai ta kuma ta ƙara yin jinas wa sayyibu bi sayyibi jildu mai atin sayyib wanda ya taɓa yin aure in ya yi zina dole sai aure a kan yarda da komi za a yi bula za a abin nan jildu mai atin za a yi bula da ɗari war rajim kuma a jefe su akwai saɓani wajen malamai wannan hadisi na cikin sahihu muslim malamai suka ce daga baya an shafe jefewa ɗin kenan in dai wanda za a kashewa ne kawai wato an shafe bulalar an gane ko sun tafi cewa za a yi bulala tun da hadisin ya kawo bulala da kashewa sannan a jefe amma dai malamai suka ce uku ba su sune za a jefe su kenan shine abin da hukunci ya tabbata akan shi kenan kaga wannan ya zo akan ya ƙara akan wannan aya sai malamai suka ce bai shiga daga cikin nasu ina fata an fahimce ni domin ziyada ce akan abin da aya bata kore shi ba wannan aya ita ta kore la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ita ko nan ta ce hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu sabila ay ay aw hatta yaj'al Allah lahunna sabila to yanzu gashi kad ja'al Allah lahunna sabila kenan ba nasu bane dama ta yi bayanin hukuncin zai zo ya zo saboda haka jama'a dalibai wasu dalibai ilimi suna bada bayani akan wannan sai hadisi na karshe hadisin Ibn Abbas wanda yana cikin sahih Muslim kuma yana cikin Musnad da Imam Ahmad wanda manzo sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci bi yaminin da da rantsuwa wa shahid da mai shaida ina fata an fahimce ni sai malamai suna bada hukuncin kamar wannan aya ta zo ta ce wastashidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani to kuma nan qada bi yaminin wa shahid kaga nan shahid mutum daya an gane ko da yamin da rantsuwa waɗansu suka ce hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai jamhur suka tafi cewa a'a ba hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba al'umma za ta iya aiki da shi qada bi yaminin wa shahid sai dai an gane ko abin nan jamhur suka tafi cewa ana aiki da yamini da shahid banda al'amarin da ya shafi haddi na kisa ko abin da ya kama da haka amma wajen dukiya za a aiki da shi ahnaf sun kace cewa a'a ba za a aiki da shi ba saboda ziyada ne akan aya sai malamai suka ce a'a ita aya ta ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani amma bata ce ba ba a yin shaida da shahidun da yaminu domin can mafhumin farajulun wa mar'atayn tana magana ne kan in babu namiji biyu ga abin da za a samu ba ta kore kuma ba a samun wani hali ba dan ɗaliban ilimi suna kafa hujja da wannan zahiriya suka ce kai tunda an ce manzo sallallahu alaihi wasallam qadha bi yaminin wa shahidi cikin komai ba a keɓe ba kana iya hukunci akan haka wanda an samu shaidu daya sai ayi rantsuwa in an samu rantsuwa magana ta kare sai a tabbatar da hukunci to dan haka in wata aya ta zo ta ƙara wani abu ko wani hadisi babu matsala akwai hadisi na ibnu abbas wanda na cikin sahih muslim wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dinabin min as-siba ya hana dukkan cin wato an akli li kulli dinabin min as-siba za a kaddara ta akl cin dukkan abin da yake na da dagi wato zaga ko hakura masu ci waɗannan na gaba min as-siba ko abin da yake farauta da shi na abin nan yake suna na akafe an gane ko akai fa kenan wa an kulli zi mikhlabin min at-tayr da kuma zi mikhlab mikhlab wato abin da yake yana da abin farauta wato abin da aka fin tsuntsu an hana a ci su waɗanda suke suna da waɗannan in suna farauta suna ci shi yasa cin maiki bai halatta ba saboda maiki yana ci kuma yana farauta kuma ya ci yana shan jini ko bai sha to wannan nasi sai ma kulli kulli kulli ta kawo abubuwa da dama to wannan sai ya zamanto wato za a yi aiki da waɗannan hadisin riwaya ma guda da ta zo cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyada akan kulli dinabin min as-siba wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr wa al-luhum al-humr al-ahliya da cin jakin al-ahliya na gida shine jakin gida ko banda al-fadari riwaya ta kara wa anil mujassima al-mujassima shine dabbar da aka aje ana halbinta hatta mutu saboda ana koyon halbi ko abin da ya kama da haka shine mujassima daga jasama ne shine a durkushe ko wa anil khalisa da khalisa khalisa wato kamar dabba ce wadda naman daji ya kore ta ya kama ya yi kusa kashe ta tana ɗaukar rai sai kuka zo kuka same ta tustakhlisu min saba sabo to wannan ita ma an ce ba za a ci ta ba duk da yake malaman hadisi sun ce to shi wannan hadisi ya kawo abubuwa kuma wa an tutaqul habala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ataki mata masu ciki sai aka ce a'a waɗannan khalisa babu lafazin da zai tabbatar da ita na fata mun fahimci amma sauran abubuwa da an kawo luhumul humur al ahliya waɗansu hadisai sun zo sun ingantar da wannan riwaya banda wannan shi wanda ya zo na al khalisa babu wani abu wanda ya ingantar da shi in ji malaman hadisi Sheikh Nasir Din Albani yana daga cikin wanda suka faɗi waɗannan kenan sai zaman to abubuwan hadisi ne na ɗaya daga cikin mata wanda ake kira Ummu Habiba diyar Irbad bin Sariya sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko to dan haka dai fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih waɗannan abubuwa guda hudu da aya ta kawo daga baya waɗansu abubuwa za su zo daga baya famani tsurra an gane ko ko famani famanu tsurra ko fama nutsirra kira'a uku muke da su wato kira'a ta farko imamu asim da imamu hamza da imamu abu amr ibn al'ala da imamu yaqub famani nid sai ka yi ma nunun kasra nid tsurra kayi ma nunun kasra kuma kayi ma wato ta'un wato dhamma wannan qira'a ce daga cikin qira'o'in da suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam sauran qurra da bamu kawo ba sun karanta fama nudurra yanzu in ka dauki warshi zaka ce fama nudurra an ka rubuta amma imamu abu ja'far sai daga cikin qurra'ul ashra shi ya karanta fama nudurra yayi ma nunun dhamma amma yayi mata kasra sai malamai suka ce asalin shi ittarirani sai aka dauko ra'un an gane ko kasra ta ra'un an kamar da ta zuwa ga ta'un dan ka san wannan a cikin yaren larabci kakka ji wani ya karanta ka ce a'a wannan bai daga ciki faman turra asalin wannan ta'un ta'un ne darar shine lalura ko darar abin da yake cutarwa to huruful itbaq abin da ake ce ma huruful itbaq bari mu faɗi wannan a gurguje da sadun da dadun da ta'un da za'un harufa ne guda hudu su aka ce ma huruful itbaq saboda lokacin da halshe zai faɗe su suna liƙe tsakiyar baki iska baya fita so do to wa iskan sai ya tsaya tak sannan ya fito to su ake ce ma huruful itbaq to huruful itbaq in suna cikin fi'ili in ta'un ta zo ta ifti'ali yanzu in nace fa'ala zan ce ifta'ala na ƙara alif da ta'un sabara to sai in ce istabara to a larabci sai a maida ta ta'un rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya faman ittara duk wanda ya tilastu kaga nan ma akwai bayani duk da yake dai lokaci ya matso wato ghaira baghin wala adin wanda yake ghaira baghin ba mai ketare iyaka ba wala adin kuma ko kuma bagin ba mai neman ya ci haramun ba don bukata wala adin ko mai ƙetare iyaka akwai maganganu da malamai daban-daban anan insha Allah ta'ala ba za mu samu bayanin su ba yanzu ba fa inna rabbaka ghafurur rahim hakika ubangijinka gafurun mai gafara ne an gane ko ko gafurun mai suturtawa ne daga al-maghfar suturtawa da Allah bai suturta mu da rayuwar mu za ta yi tsanani dan abinda mutum yake aikatawa kadai a gidansa wallahi da za a nuna ma duniya da rayuwa za ta maka tsanani kai wannan kai wannan kai wannan ko matarka baka san kusan abin da kake yi amma sai Allah ya suturta ka shi yasa sai ka fito cikin mutane kai wanka kana jin daɗi kana tafiya kana takama wallahi da Allah ya nuna wasu abubuwa guda biyar da kake aikatawa sai ka ce Allah ka shiri dan kai da kanka san baka san waɗannan abubuwa a san su fa inna rabbaka ghafurur rahim ubangijin ka gafurun mai gafara ne rahimun ubangijin ka mai jinkai ne ga bayinsa shi yasa yake ka musu kumce kumce waɗanda suke wato waɗanda suka dace da su ba dan a tsananta musu ba wannan aya tana da sauran bayanai da kamata insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu zo mu samu ga mun gabatar da su saboda amfanin kawo da mu gaba daya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh